to to bismillahir rahmanir rahim ci gaba da karatun aqidatul wasitiyya ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah shi mishi rahama yana kawo mana siffofin Allah ko yace wa qauluhu fadar Allah tabaaraka wa ta'ala da yace fa abudhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiya fa abudhu ka bauta ma Allah wastabir kuma ka yi hankuri asali wasbir fasbir sabran jamila sai an ka ƙara ɗa'un ga wasbir an ka ce wasɗabir malaman tasirifi sun ka ce ziyadatul hurufi ta dullu ala ziyadatul ma'ana sadda duk an ka ƙara harafi ga wata kalma harafi ɗaya ko biyu ko he da haka nan ga wata kalma yana nunin cewa kuma ma'anar ta ƙaru asalin kalmar wasbir ne wawun da alifin da sadun da ba'un da ra'un wasbir ko ka cire alifin din wasbir daga sabru kaga babu da'un ko wasbir sabran jamila ba akwai shi cikin qur'ani kai hankuri hankuri mai kyau to nan sai an ka ce wasdabir sai an ka ƙara da'un to kana tsammanin da'un din nan gaban za an ha ƙara shi malaman tasiri sun ka ce dole akwai dalilin da yasa haka kaka dauka wai gaban za in ka ce wasdabir li ibadati kai hankuri baka fassara kalma yadda take ba akwai bambanci tsakanin wasbid da wasdabir ziyadatul hurufi ƙarin haruffa ko harafi guda ko biyu ko he da haka tadullu yana nuni ala ziyadatul ma'ana akan ƙarin ma'ana akwai bambanci kenan tsakanin wasbir da wasdabir tunda wasdabir akwai ziyada ba akwai hurufun ziyada ba masu tasrifi sun san da su hurufun ziyada anaitum muniha harafi 12 sune hurufun ziyada to sadda duk eh eh ne a ko ziyaratul hurufi ma ko ka ce mabna ko ka ce hurufi duk guda ne tadulla ala ziyaratul ma'ana sadda duk kaga an ƙara wani harafi to yana nunin cewa akwai ƙari ga ma'anan don haka in ka ce wasbire hankuri ka ce wasdabire hankuri to baka ka faɗi ina fatar kun fahimta to yanzu sai ya ce wasɗabir kaga maimakon mu fassara ya hankuri ka yi hankuri tare da jimriya kuma in kana son ka ba harafin haƙƙi ne don me saboda ga ƙarin harafi nan ƙarin harafi yana nuni akan ƙarin to sai Allah ce fa abudu ka bauta mishi wasɗabir li ibadati kuma ka yi hankuri tare da juriya ga bautarsa ka yi kenan bauta Allah sai an sa hankuri za ka ci karo da matsaloli masu yawa daga shiɗi daga ‘yan uwanka in ka ce Allah za ka bi ka yi hankuri ga bauta ta yi hal ta'alamu lahu samiya ka san wani takwara ga Allah samiya wanda sunansa yake ɗai al-musamma mithla ismihi ka san wani wanda wanda sunanku ya zango da mi suna ne da hausa takwara to shi ne samiya ka san wani wanda suna ne yake daidai da sunan Allah babu to sai ya kawo shi nan yanzu cikin kuwa ke iya hiddamin siffar Allah cikin wagga aya ya kawo shi karkashe yana faɗa mana siffofin Allah ku hiddamin siffar Allah cikin wagga aya da Ibn Taymiya ya kawo eh samiya samiya takwara siffata ta Allah eh istabir siffata ta Allah kai hankuri kai aka wa umurni kai hankuri me hada ta da Allah kai an kace kai hankuri madalla kore mai suna irin nashi kaga samiya ita kamar yadda kace samiya siffa ce da cikin siffofin ubangiji sai dai wannan siffar tana da bambanci da siffofin da mun kayo baya malamai na tauhidi sun kace siffofin Allah sun kasu kashi biyu akwai sifatun thubutiya sannan akwai sifatun salbiya sifatun thubutiya siffofi waɗanda na tabbatar da wannan siffa ga Allah kamar inna Allah kana aliman hakima lalle Allah ya zama mai ilimi mai hikima kaga kiran Allah aliman ya tabbatar da sifa ta ilimi ga Allah kaga sifatun thubutiyya kenan hakima ta tabbatar da sifa ta hikima ga Allah lalle Allah mai hikima ne kaga sifatun thubutiyya sannan akwai sifatun salbiya siffofi suko na yanzu korewa suke ko ka ce masu koriya salbi to barin basu salbiya sifatun salbiya siffofi waɗanda su ba tabbatar da siffa suka ga Allah ba kore wannan siffa suka ga Allah su ne sifatun salbiya masu korewa duka siffofin Allah ne sun ka ce domin duk siffofin Allah siffofi ne na kamala to kamala ba ta cika sai ta kunshi abubuwa guda biyu sai ta tabbatar da sai ta tabbatar sannan ta kore yanzu in ka tabbatar da ilimi ga Allah inna Allah kana alima lalle Allah ya zama ka tabbatar da sifa ta ilimi to kenan ka kore zama ne jahili ina fatar kun fahimta to siffa ta ilimi ba za ta zan siffa ta kamala ba sai ta kunshi siffa biyu ta tabbatar sannan ta kore yanzu an ka ce kai mallam muhammadu akwai ilimi gare shi ilimi akwai ilimi gare shi siffa ce ta kamala a'a ba siffa ce ta kamala don me abu nawa bai sani ba an yaba mai da ilimi an yadda yana da ilimi amma ya san komi abubuwa har almajirai ne Allah ya sanar su abin da bai sani ba ashe kenan ilimi ne ba siffa ta ilimi ta ba siffa ce ta kamala ba don haka tana da bambanci da siffa ta ilimi ta Allah shi ta Allah siffa ce ta ƙunshi siffa biyu in ka tabbatar da ilimi ga Allah sannan ka kore jahilci duk duniya ba abinda Allah bai sani ba to shi a siffa ta kamala haka in kace inna Allah kana alima hakima in kace Allah mai hikima zama Allah mai hikima wannan siffa ta hikima siffa ce ta kamala ka amma bature wallahi shi ma yana da hikima jiye mota yayi jirgin sama yayi kwamfuta yayi waya akwai hikima ko babu amma wannan hikima ce mabature mai hikima siffa ce ta kamala abubuwa yanzu in ka dibi motar nan matsala nawa ga mota matsala nawa ga kwamfutar da ya matsala nawa ga wayat abubuwa nawa abba ya sani ba wurare nawa yayi kuskure kaga ashe kenan hikima siffanta bature da hikima ba siffa ce ta kamala ba don bata kunshi siffofi guda biyu ta tabbatar kuma ta kore ba to amma shi siffofin Allah duka siffofi ne na kamala kowace ta tabbatar kuma ta kore in ka ce Allah mai ilimi ne ka tabbatar da ilimi ga Allah kuma ka kore jahilci kowane iri gare shi in ka ce mai hikima ne ka tabbatar da hikima ga Allah kuma ka kore rashin hikima kowace iri gare shi to shi azaman ta siffa ta kamala don hakan ga ka'idoji ne Allah yana da siffofi guda biyu akwai waɗanda sun ka tabbatar sannan akwai waɗanda kore to wayanda sun ka tabbatar su ne sifatun thubutiyya wayanda sun ka kore su kuma su ne sifatun salbiya wayanda sun ka kore abubuwa ga Allah to yanzu sai ya ce fa'abudhu ka bauta ma Allah wasu ɗabir ibadati ka yi hankuri da jimriya ga bautarsa hal ta'allama lahu samiya ka san wani takwara ga Allah kaga yanzu ina siffa take samiya ashe kenan Allah bai da takwara kaga an kore takwara don ko kaji an ce mu wani mai ilimi kakka taɓa tunanin ilimi na irin na Allah ko kaji an ce ma wani kabiru kaka taba kwatanta girma ne da na Allah ko kaji an ce ma wani aliyu kaka taba daukar daukaka ta irin ta Allah ta ba inda sun ka haɗu illa ga suna ɗai Allah bai da takwara mai suna irin nashi kaga samiya siffa ce salbiya daga cikin siffofin ubangiji Allah bai da takwara kaga nan ba tabbatarwa ta yi ba korewa ta yi ina fatar kun fahimta to sai da biyu yace wallam yakul lahu kufuwan ahad kufuwan tamka ahadun da kowa wallam ya kun bai kasance ba lahu gare shi shi ma sifa salbiya mita kore nan tabbatarwa ta yi ko korewa korewa ta kore tamka ba wani wanda a tamka Allah kaga sifa salbiya kenan mai korewa nan ba tabbatarwa ta yi ba korewa ta yi ina fatan muna tare wa qawluhu ta'ala da kuma fadar Allah da yace fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kakku sanya ma Allah kiyoshi nan tabbatar su da siffar ta yi ko korewa korewa ta yi kakku samu Allah ke ashe kenan Allah bai da kishiya fala taj'alu lillahi andada kakku samu ma Allah anda jam'i na niddun niddun shine kishiya kakku samu Allah kiyoshi ko kishiya guda ma kakku samu balle zayyawa wa antum ta'lamuna kuna sani cewa shine Allah kaga siffa salbiya ashe Allah bai da kishiya wa minan nasu man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah daga cikin mutane akwai mai riƙon wani wanda ba Allah ba anda da matsayin kiyoshin Allah yuhibbunahum suna son suka hubbillah kamar yadda suke son Allah kaga anda dai kaga bai kamata wannan aya tana nuna bai kamata a riƙi wani kishiya ga Allah ba Allah bai da kishiya don haka in kan riƙi wani matsayin kishiya ga Allah ka faɗi wa qawluhu wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhilli wa kabbirhu takbira aya karshe ta suratul isra'i ko wa kulka ce alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah allazi wannan lam yattakhidh waladan wanda bai rike da ba ashe daga cikin siffofin Allah siffofi salbiya lam yattakhidh waladan siffa ce ta Allah wane ne bai rike da ba kace Allah wata rana an daura mu wani abokin mu aure yabo to an ka daura aure sai a tahi inda dattijai sai a yi manadi sai a yi addu'a to akwai wani mallami nan gile-gile haka bai da cikakken hankali sai an kasa shi yayin nadi sai ya ce kana da abin da Allah bai da sai an ce a'udhu billahi minash shaitanir ya ce mata Allah na da mata sai an ce gaskiya na gari to Allah bai da da kaga wannan ayat daga cikin siffofin Allah rashin da wane ne bai da da yake ce Allah Allah shi bai da da shi ne ya ce ka ce godiya ta tabbatar ma Allah wannan da bai riƙe ɗa ba wallam ya kullahu sharikun fil mulki kuma abokin tarayya bai kasance gare shi ba fil mulki ga mulki nai bai da abokin tarayya saɓanin masu mulkin duniya shugaban ƙasa sai ya kai ma 'yan majalisa gwamna sai ya kai ma 'yan majalisa sai ya tara congress ya tara wa ya tara wa ya nemi sha Allah bai da waɗannan wallam ya kullahu sharik bai da abokin tarayya ga mulkin sa hakan ga gwamna gwamna guda nawa gare mu Najeriya 36 shi kaga gwamna kenan guda bai isa yazo yana bude hannu a su iri ne 36 ba kai ɗaya bane haka shugaban ƙasa muna da Najeriya muna da Niger muna da na Ghana muna da na Chad muna da ko ina ga sunan ashe ba kai ɗaya shugaban ƙasa ba amma shi Allah shi ɗaya Allah baka da wani baka da wani illa shi to shi ne ce walam yakul lahu sharikun fil mulki abokin tarayya bai zamo gare shi ba ga mulki ashe kenan daga cikin siffofin Allah bai da abokin tarayya sifa ce salbiya ta korewa ba ta tabbatarsuwa ba wallam yakul lahu waliyun kuma majibinci bai kasance gare shi min dhulli na kaskanci dan mi da an kace min dhulli saboda Allah yana da auliya da yawa ala inna auliya Allah la khawfun alaihim ashe yana da waliyai wa man yatawalla Allah wa rasulahu fa inna hizballahi humul galibuna ina fatar kun fahimta kaga yana da waliyai zai yawa to nan sai an kace waliyi na kaskanci to Allah bai rike wallam yakullahu waliyun min adh-dhill bai da waliyi na kaskanci menene waliyi na wanda kaka jibintaka ko baka son jibintaka tai kaga ya kaskanta ko bai kaskanta ka ba kana tare da shi ba ko kana so ko baka so dole ka ci gaba da zama da shi eh to shi ne waliyun minar zulli majibinci na kaskanci bai zamo gare shi ba wanda dukkan ga yana jibintakar Allah cikin son Allah ya jibince shi kuma in yana so yana yawaci da shi kaga ashe jibintaka ta ba in ta kaskanta ubangiji amma yanzu misali shugaban kasa cikin yan majalisa wace wanda ya faci shugaban kasa kai APC cikin sanatoci akwai na PDP ko babu yana yana iya korarsu da senate kaga dole kaga waliyun min az-zulli kenan har ministoci ne dole ya ba yan adawa sanda ana siyasa kwarai sai a debo yan adawa an ba ku wanga party an ba minista uku wanga biyu haka da gwargwadon girman su a sawo cikin gwamnati ba don kana son su ba dole na saboda su mara ma baya kai gwamnati to shi Allah bai da wannan bukata don haka bai rikon kowa akan kaskanci mm shine waliyun min az-zulli majibinci na kaskanci to Allah bai da shi wakabbirhu ka girmama shi ta kabira girmamawa kaga wannan aya ta tabbatar da sifatus salbiya lam yattakhidh waladan lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun wanda duk waɗannan siffofi ne na Allah salbiya masu korewa muna tare wani wuri yace yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadirun ma fi samawati duk abin da a cikin sammai wa ma fil arda abin da a cikin ƙasa yusabbihu lahu suna tasbihi gare shi shi Allah mun ji wannan to lahul mulku mulki nashi ne siffa ce ta Allah mulki sifatun salbiya ce ko subutiya subutiya wallahu alhamdu kuma godiya tashi ce ita ma salbiya ko subutiya subutiya wa huwa ala kulli shay'in qadirun kuma mai iko ne akan kome subutiya ko salbiya subutiya to ku hidda mai tunda muna cikin sifatun salbiya ya kawo aya ga ina siffa ta salbiya take cikin aya subutiya ɗaya na gani ne ciki amma kuma akwai salbiya shi yasa ibn taymiyyah kawo eh to me a salbiya ciki wace me a sifa ciki suna tasbih to ina salbiya ta ina siffa ma dalla yusabbihu sifa ce me me amma ana yusabbihu da Hausa suna tsalkake shi ashe inda duka ji tsalkakewa daga abinda baya da kyau daga nakasa daga kasa daga duk wani abu to yusabbihu ita ce siffa salbiya ta ubangiji duk abinda a cikin sammai da abinda a cikin ƙasa suna tsalkake shi ashe yusabbihu siffa ce salbiya ta ubangiji kun tabbatar da ibnu taymiya is extremely intelligent to madalla Allah shi mai rahama wa qawluhu fadar Allah da yace tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdi liyakuna lil alamin nadhira albaraka ta tabbatar ma wannan da ya saukar da alkur'ani shine furqan yana cikin sunan alkur'ani la'annahu yufarriqu bainal haqqi wal batil shi yasa ake kiransa alfurqan albarkoki sun tabbatar ma wannan da ya saukar da qur'ani ala abdi akan bawansa muhammadu sallallahu alaihi wasallama li yakuna lil alamin nadhir domin shi muhammadin ya zama mai gargadi ga talakan duniya duka wane na alladhi lahu mulku samawati wal ardi wannan da mulkin samai da kasai suke gare shi kaga sifa subutiya ولم يتخذ ولدا bai rike da ba sifa salbiya walam yakul lahu sharikun fil mulki abokin tarayya kun bai kasance gare shi ba cikin mulki ne sifa salbiya kaga waɗannan duka salbiyat ne wa khalaqa kulla shay'in shi ya halicci komai sifa subutiya faqaddarahu ya kaddaro shi ta kadira kaddarawa sifa subutiya muna tare wa ƙauluhu faɗar Allah da ya ce mattakhadha Allahu min waladin shikenan sifa salbiya Allah bai riƙe ɗa ba kaga ta kore wa ma kana ma'ahu min ilahin kuma wani abin bauta bai kasance tare da shi ba shi ma salbiya bai da abin bauta tare da shi idan da a ce akwai wani abin bauta tare da Allah la zahaba kullu ilahin da kowane Allah ya tayi bi ma khalaqa da abin da sun rabu don ba yadda za a yi masu mulki biyu su zanna wuri guda a kwashe lahiya da kowannensu ya tafi da abin da ya halitta wanga ya ɗebi nashi wanga ya ɗebi nashi wala ala ba'dun ala ba'a kuma da sashin su yayi zalunci akan sashi ala uluwa zalunci hmm hmm wala ta'allunna uluwan kabira za ku yi zal inna fir'auna alla fil ardi hmm duk zalunci ake fassara su wala ala ba'dun ala ba'a kuma da a ce akwai wani abokin abokin abin bauta tare da Allah to da sashin su ya zalunci sashi subhanallahi tsarki ya tabbatar ma Allah sifa salbiya amma ya sifun daga abin da suke siffantawa alimil gaibi sifa thubutiyya wa shahadati sifa thubutiyya fata'ala sifa thubutiyya amma ya shirkuna alimil gaibi shine masanin boyewar shahada da bayyane kaga an tabbatar da sifa ta ilimi fata'ala don haka ya daukaka kaga an tabbatar da sifa ta daukaka ya ɗaukaka amma ya shirkun da gabin da suke haɗawa da shi. Falatun ribulin lahil amsala, kakku sama Allah misalai, kaga sifa subutiya, sifa salibiya, ba a samu Allah misali. Inna Allah ya alamu, Allah yana sane shi adda ilimi wa antum la ta'lamuna ku ba ku sani ba ku da ilimi. Dan ilimi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. Hmm? To an hakwatanta ilimin ku da na Allah sai a dauka ma kamar babu shi. Naku kamar babu. madalla kaga falatu dirbu lillahi al-amsal sifa salbiya kaga ba a samu Allah misalai qul kace inna ma harrama rabbi al-fawahisha kawai ubangiji na ya haramta alfashoshi zina da liwadi sune alfasha ma zahara minha abinda ya bayyana da gare ta ma badan da abinda alfasha ta bayyana ta boye duka Allah ya haramta wal ithma da zunubi Allah ya haramta wal bagaya sauran zunubai kenan waɗanda ba zina da liwadi ba walbagaya da zalunci bai gaya da alhaƙi ba tare da dalili ba wa an tushriku billahi hakan ga Allah ya haramta ku hada wani da Allah malami na zulbihi sultana abinda bai saukar da hujja game da shi ba kaga an tushriku billahi sifa salbiya wa an taqulu ala allahi ma la ta'ala haka Allah ya haramta ku faɗi abin da baku da masaniya ku jingina ba Allah ku faɗi abu akan jahilci ku jingina ma Allah kaga shi ba waɗannan duk sifofi ne sali don haka waɗannan ayoyin duka da ibn taymiya ya kawo nan suna tabbatar da sifatun salbiya ga Allah tagabancin sifatun thubutiyya kuma muna da sifatun salbiya me ya sifa salbiya sifa da ita ba tabbatar da siffar ta kai ba korewa ne ta kai Allah bai rike da ba Allah bai da abokin tarayya Allah bai da majibinci na kaskanci wanda dole ya rike bai da wanda ya kai bai so ne amma kun bai iya rabuwa da shi shine majibinci na kaskanci duk Allah bai da su waɗanda suna cikin siffofin Allah salbiyat to sai mu tsaya nan to sai mu tashi ga uluwar rahman ar-rahmanu alal arshi stawa Allah shi wa ibnu taymiya rahama to madalla subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa an ce akwai wanda muka karatu da shi nan abin nan